والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين عرفنا به أن عبيد مشيئة أثرنا به للغيب كل خبيئة منحنا به الأرباح غير نسيئة حضطنا به أعباء كل خطيئة ومن قدم المحبوب أيقن بالنجح يداه هما الحدان للبأس والندى ينوبان في المعنى عن المزن والمدى فلله ما أردى ولله ما, ولله ما ودى حمى الدين والدنيا بعضب من الهدى ولدن من التقوى وزغف من النصح لقد دل إسراء الإله بعبده على أنه قد خص منه بوده محال لعيش أن يطيب لفقده حرام على قلبي سلو لبعده وأن لحران الجوانيح بالنضح كلفت بحب الهاشمي محمد وأكد حبي فيه عن عم معبدي حديث بدار الشات للمسح باليد حلا ذكره في قلب كل موحد فكلهم يمسي مشوقا كما يضحي فكم من سقام قد شفى منه طبه فنحن به نبأ فنحن به نبأ به ونحبه ونقتل من أعدائه من يصبه حباه بأشتات الفضائل ربه وحسبك ما قد جاء في سورة في سورة الفتح شفانا فنجانا من الهلك طبه فبالحق ما نشتاقه ونحبه أليس الذي إذ أليس الذي إذ حط بالغفر ذنبه نعم أليس الذي إذ خط بالغفر ذنبه نعم حباه بأشتات الفضائل ربه وحسبك ما قد جاء في سورة الفتح
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو رانر الجمعة منا قوما قوة الرجب hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha daya ga watan februari watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam ci gaba da karatun littafin alwasa'ilul mutakabbala ko kuma takhmisul wasa'ilil mutaqabbala wanda aka fi sani da ishiriniya ta alfa zazi rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasi na ashirin insha Allah ta'ala za mu tashi a shafi na arba'in daidai to alfa zazi yake cewa arafna bihi anna abidu mashi'atin arafna mun san bihi a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama anna abidu mashi'atin cewa mu bayi ne na ganin damar Allah yadda Allah ya ga dama ya yi da mu haka zai yi duk wani halitta to yana gudana ne ƙarƙashin mashiyar Allah yana rayuwa ne ƙarƙashin mashiyar Allah bi ma'ana sai abin da Allah ya ga dama ya kasance yake kasancewa to a dalilin annabi ya samu kasan wannan saboda shi ya zo mana da ƙur'ani da han muka karanta ayoyi da han muka fahimci haka ba dan da annabi sallallahu alaihi wasallama ba ai ba za mu iya gano haka ba to wannan ishara ce kan cewa a wajibi ne ga kowa ya imani kan cewa babu abin da ke gudana sai ƙarƙashin ganin damar Allah duk abin da ya faru a kanka ko a kan wani ko a kan kowace irin halitta to ya gudana ne karkashin ganin damar Allah hmm? wa ma tasha'una illa to wannan shine to sai ce asarna mun naƙalto kulla khabi'atin duk wata ɗabi'a wadda take ɓoyayya duk wata falala wadda take khabi'a ɓoyayya lil gaibi wadda ta shahi gaibi to bihi asarna bihi mun naƙalto ta ne muka santa bihi a dalilin annabi yanzu misali hatta annabawa da suka gabata ai ta hanyar annabi muka san an yi annabi adam annabi nuhu da sauran manzanni da annabawa da tarihinsu kaga abu ne wanda a ɓoye sannan in ka koma ga abin da ya shafi algaibiyat abin da ya shafi wuta da sauran abubuwan da ke da alaka da ita abin da ya shafi aljanna da sauran abubuwan da ke da alaka da ita algaibi ne amma muka sani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam sai wane ya nakalto daga wane shi kuma daga wane shi kuma daga wane shi kuma daga wane haka har ilimi ya yadu ya game duniya to duk wannan mun yi shi ne ko mun samu wannan nakalu ne bihe a dalilin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da Allah ya aiko shi munihina haka kuma an ba mu kyaututtuka ko kuma an ba mu al'arbaha kyaututtuka bihi a dalilin manzon Allah duk wani abu al'arba jam'u ribhin abu na nasara na riba haka to a dalilin annabi aka ba mu wannan ghaira nasi'atin kuma ba tare da ma an jinkirta wannan ni'ima ba cikin gaggawa za ka ga abubuwa da yawa ga suna Allah yana ba mu hatatna bihi a aba a kulli khati'atin hatatna mun sauke akan ce haɓa bi ma'ana asqata mun sauke mun kayar da aba ko wato nauyaye-nauyaye kulli khati'atin duk wani laifi bihi a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam so rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana ai wannan nauyi ne a ce ko kuskure kai sai an kama ka da laifinsa nauyi ne in ka yi mantuwa akan wani abu da ya waje ba ka tuna a kama ka a kansa nauyi ne amma a dalilin annabi sallallahu alaihi sallama sai Allah ya ɗauke mana wannan ya ɗauke mana wannan to shi yasa annabi sallallahu alaihi sallama yake cewa ana rahmatun muhudatun ni rahama ce wadda aka bayar da kyautatta zuwa ga halittu gaba daya eh amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa man qaddama al mahbuba duk wanda ya gabatar da abin so wurin Allah shine manzon Allah a don lamari ne shi manzo Allah yake gabatarwa abin da ya shafi addini ko abin da ya shafi rayuwar duniya annabi yake gabatarwa to ai kanabin nujhi wanda ya samu yakinin zai samu cin nasara kan duk abin da ya sa gaba amma ko ya taso ka bar annabi baya kuma ka ce ka ci nasara a ga ai ba zai yi ba ai ba zai yi ba na'am in kana son riba da nasara to komi ya taso gabatar da annabi bi ma'ana yi koyi da shi ya shafi rayuwar duniya ko ya shafi rayuwar lahira ba za ka taɓe ba za ka yi hasara ba domin wa khairu huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam to wannan shine da yawa mutane ba su gane ba sai a ɗauka in ka ce za ka bi abin da annabi ya zo da shi a dinga kallon ka wani mai tsatsauran ra'ayi wani mai rayuwar ƙauyawa eh kaga duk wannan rashin fahimta ne rashin fahimta ne inda babbar kohon nasara shine wallahi ka sa manzon Allah gaba aje kowa to shine wa man qaddama al mahbuba ay kana bin nuji duk wanda ya gabatar da masoyin Allah shine manzon Allah to aikana ya samu yaƙini ko shakka babu bin nuji ma'ana zai samu najahi zai samu cin nasara ga al'amuransa kaga mafhumul mukhalafa kenan wanda ya gabatar da wanda ba shi ba kaga ba yaƙini na cewa zai ci nasara ga lamarinsa babu ya dahu hannayen annabi sallallahu alaihi wasallama masu daraja humal haddani su ne iyaka guda biyu na ƙarshe wajen komai ba abin da ya wuce hannayen manzon Allah alhaddan tasniya ne na alhaddu iyaka to hannayen manzon Allah su ne iyakar komai lil ba'asi ta fuskar yaƙi ne in ana magana yaƙi ne ba hannun da ya kai na manzon Allah wajen tsayawa da yaƙin yadda ya kamata babu shi wanda da ku wajen kyauta domin annabi zai maka kyautar da sai ka ruɗe ga mutumin da zai kyauta zama guda da dabba ɗari yanu bani hannayen manzon Allah suna wakiltar fil ma'ana wajen ma'ana anil muzni daga girgiji ko da girgije bai saukar da ruwa ba to hannun annabi ya wakilce shi eh ko bai saukar da ruwa ba matsala tunda hannun annabi na nan shi ke ya isa ya kwaranyo mana ruwa mu sha sai mu so da haka ko da girgije bai ruwa ba in dai annabi na nan to hannunsa ya isa ya zubar da ruwan kuma a shayar da ƙasa ƙasa ta ƙoshi shuka ta hito dabbobi su sha mutane ma su sha bal ma na hannun annabin ya hina girgije wal mudaba madaba ne jam'u mudiyatin idan an ce almudiya shine yuka idan za a yi jam'inta sai a ce almuda almuda hakanan kuma yana wakiltar yuƙaƙe shi hannun annabi duk wurin da ya kamata sai an yi amfani da yuƙa ko takobi ko mashi to hannun annabi ya wadatar sau da haka shi annabi zai iya yaƙi ba ma sai da makami ba kaga abin da ya faru wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama a gani ana hannun annabi ya yaki ba takobi ba sai hannun ya wakilci takobba da masuna da sauransu aka tarwatsa su sallallahu alaihi wasallama to sai ce falillahi ma arda walillahi ma wada ma arda mamakin kafiran da manzon Allah ya halakar falillahi ya tabbatar ma Allah haka nan mawada mamakin kafiran da ya fanso ai musulman da ya fanso daga hannun kafirai to falillahi shi ma ya tabbatar ma Allah ko walillahi mamakin ya tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala zaka ga ko yaki aka yi kafirai suka kwace wasu daga cikin musulmi to annabi yakan ba da dukiya don ya fanso su kuma da kuɗi mai tsada fa don raƙumi ɗari ake bayarwa a fansu mutum guda raƙumi ɗari kaga akwai tsada adadin kuɗin diya su ake bayarwa to annabi ya fanso musulmi da dama to shine wada na fansani wannan siga ce ta ta'ajjubi ya kawo hamaddini manzon Allah ya tsare addini duniya ya tsare duniya bi adubin da takobi irin takobin nan mai mai kai zuwa guda ɗin shi ake gira da al'adu bil'aini amma ha minal huda ha eh minal huda to haƙƙin huda din na a rubuta shi da ya saboda hadaitu ake cewa Mm, ba hadautu ba Da kamata ya ce minal huda a rubuta ya'un ba alif ba wannan a ƙa'ida ta imla'i minal huda daga shari'a waladinin da takobi mai taushi shine ladun a larabci Eh, mashi kai da mashi mai taushi amma fa minat taqawa na tsoron Allah wa zaghfin da kuma sulke riga rigar da ba ta jin kibiya ba ta jin kibiya amma minan nusi na nasiha Eh, eh. saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai yi to babba yake yi kuma mai karfi yake yi laƙar haƙiƙa isra'ul ilahi isra'i da mai irajin mahalicci bi abdihi da bawansa sallallahu alaihi wasallama ko to laqad wallahi tabbas haƙiƙa dalla yayi nuni ala annahu kan cewa shi manzon Allah qad khussa an keɓance shi bi wuddihi da soyayyar Allah minhu daga gare shi don khususiyya ce ba wani annabi da an ka samu an yi wannan da shi to alama ce wadda ke cewa an ware annabi da soyayyar da babu wata halitta wadda Allah ke wa wannan soyayyar babu to kaga in wani ya da awai shi yana isra'i ƙarya yake yi amma waliyan sufaye su suna wannan da'awa eh akwai waliyin da shi matsayinsa to yakan yi mi'raji zuwa lauhul mahfuz ya je ya leƙa abin da ke cikin allon ya dawo wani iyakansa ke wani kuma zai iya leƙawa kuma ya canza abin da yake son ya canza idan an sa almajiri ne cikin 'yan wuta sai shi goge sai mai sai cikin rijista ta 'yan alijanna eh ahmadu badawi ya ce wali ba zai kai wali ba sai yana da wannan matsayin sai ya zan yana iya goge abin da Allah ya rubuta a lawal mahfuzu ya sa abin da yake so to sannan ya cika wali akwai wanda shi kuma matsayinsa shi kuma shine iyakan shi kursiyan Allah bai wuce akwai wanda shi kuma zai kai al'arishi akwai wanda shi kuma zai haura al'arishi akwai wanda shi kuma tsakani ne da al'arshi kamar nisan al'arshin zuwa ƙasa irin su ahmadul faruki irin su abu yazid albustami ko albustami su duk suna da wannan falala su da haka za su haura al'arshin kuma za su yi nisa gare ta nisan da ya kai kamar nan ƙasa zuwa al'arshi to duk suna da wannan سبحان الذي أسرى بعبده ليلا شيخ إبراهيم إياس yace kamar yadda su aƙi da su dama da annabawa da manzanni da waliyai suna mai raji ya ce to kamar yadda annabawa suke da isra'i a tafsirin safiri ya tafsir ya ce haka su ma arifai suna da suna da kaga wannan abu na wanda suka zo da shi wanda ba san da shi gashi shi alfazazi yana cewa wannan hususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga wani ya zo ya yi da'awa eh wani ya zo ya yi da'awa ta ƙarya don ɗaya ya kamba ba waliyansa ko ya nuna shi babba ne wannan shirme ne saboda haka malamai na shara sun yi ijima'i kan cewa isra'i da mi'raji hususiya ce ta manzon Allah hatta annabawa da sauran manzanni ba wanda ya samu wannan babu to in kun samu a mau- littafin ma'ujam marar allaha fin naumi duk ya yi wa'annan bayanai ya ka kawo su waliyai da dama su mai raji na muhayyadini tomi eh haka akwai kitabul mai raji na jin na abul qasim al-kushairi sannan akwai mai raju abi yazid al-bistami shi ma shi a farkon wanda ya fara da awon mai raji sannan sauran auliya usuwa suka biyo baya suka biyo baya sai in kana karanta littattafansu za ka ga abubuwan ban mamaki to Allah ya tsare mana imanin Mm. shi yasa in baka yi karatu ba da za ka samu matsala Mm. sai a ɗauko maka wani abu daban a ɗora ka a kansa ma an zalallahu sai hannun sulfar amma in kai karatu to kana da mizani da za ka iya tantance ƙarya da gaskiya to sai ce muhalul la'aishi ya koru abu ne korarre daga rayuwata an ya ɗiba a cewar rayuwata ta yi daɗi lifaƙadihi ba tare da manzon Allah ba tare da rashin annabi to ni rayuwata ba ta daɗi duk abin da babu annabi ciki to rayuwata ba za ta yi daɗi ba sai ce haramun ala kalbi abu ne hananne akan zuciya ta suluwun wai ta sance daga manzon Allah ko ta rabu da manzon Allah ko ta manta da manzon Allah libu'udihi kawai dan ya zan nesa da ni ni annabi ko yana nesa da ni to zuciyata ba za ta iya rabuwa da shi ba. muna nan tare sai ce wa anna liharranil jawanihi ta yaya za a samu amfani liharrani ga mai jin zafin aljawanihi a wazu saboda yunwa yunwa ta azab ta- ta kai mai azaba don in yunwa ta kai yunwa to a wazu za su dinga tafasa suna zafi suna abin to wa anna bin nadhi wai sai an ga zo yana neman a bashi ruwa sai an kai mai yayyahi an ga dan yayyawa mai an ga ce to ka dan sha to wannan me zai amfani shi ko makogaro ne ba za su jika ba balle su jika a wazu ko ko ba haka bane to kaga ba amfani kenan mm? to saboda haka ko na rabu da annabi sallallahu alaihi wasallama ina nan tare da shi so ne na nan tare da zuciyata kaliftu na yi bege bi hubbil hashimi da son kalifa akan ce kalifa akan ce ashika ya yi bege akan ce kalifa bi ma'ana ahabba akan ce kalifa kuma da ma'anar lazima eh? ya lizanci abu kaza to duk yana ɗauka to na yi bege da son bahashimi muhammadin mai suna muhammadu Hmm? وأكد هبي فيه عن أم معبدي حديث بدر الشاة للمسح باليد تسيك كوما كان حديث akwai wani hadisi da ya tabbata ka koma baya an ummi ba'abadin daga wata mata da ake kira umma ba'abadin wadda mun yi bayani a kanta da mun ka karanta hamziya wadda annabi ya biya unguwarta ko kuma gidanta lokacin da zai hijira suna neman ruwa Hmm? da sauran abinci da sauransu to akwai wata akuya tata wadda ta hantsarta ta bushe da sauransu ta kawo ma annabi wannan akuya din annabi ya shafi hantsarta ta sai ga nono na ta zuba to wannan hadisin da ya tabbata daga ummi ma'abadin bidarri ka sake koma baya bidarri shati da kwararan nonon akuya lil mashibil yadi saboda annabi ya shafe shi da hannunsa to sai ka koma baya wa akka da hubbi fihi wannan hadisi ya karfafa soyayya ta ga manzon Allah don nan ne ƙara gano manzon Allah to na daban ne a ce hantsa ta bushe ta dabba da zaran shafanta kawai sai a ga nono na kwarara ni kan nan ni ƙara imani na ƙara son annabi Mm. sai ya ce zikiruhu ambaton manzon Allah hala ya yi zaƙi fi kalbi cikin zuciyar kulli muwahidi duk wani mai tauhidi duk mutumin da adda tauhidi mumini to san manzon Allah yana da zaƙi a zaka ga an taba annabi yadda yake kamar ya kyake ci amma in za a taba annabi kai ba za ka damu ba to akwai matsala ba an yako eh imanin nan naga na bukatar sabis eh alfazazi kenan to haka ake yabo ba irin yabon suwa ne ba ka zo ka cika diwani da tatsuniya da abubuwan da ba su kamata ba da sunan manzan Allah kake yabo kuma saboda ƙarya har a zo a ce duk duniya ba wanda ya kai ka yaban annabi wai duk su alfaza zai aikin banza su kai eh duka su ibn rushaidin mai alwutar ya wai duk aikin banza su kai su alƙadu iya da bai shifa sai shehu ibrahim duk duniya ya yi kowa ya ban annabi ya yi kowa son annabi wannan shine aƙida su duk duniya ya yi kowa son annabi gaba yake ga kowa yana da cikin diwani to to kaji yadda ake yabo malam ana wa zuciyarka sabis fa kulluhumu dukkanin masu tauhidi yumsi kowanne daga cikinsu yana maraita mashukan yana mai tsananin bege da shauƙi ga annabi kama yudhi kamar yadda yake walaha ma'ana yake waye gari yana mai son annabi haka yake maraita fakam zai yawa min siƙamin daga rashin lafiya ɗibbuhu maganin manzon Allah ƙarshafa minhu ya warkar da wannan ciwo ko dai ciwo na baɗini kamar shirka da kafirci da sauransu ko ciwo na zahiri irin waɗanda yawa addu'a fana hannu bihi mu a dalilin manzon Allah na bi'a ba na ba'an ba yadda ka karanta kai kuskure ne fi'ili ne ai ba suna ba ne fi'ili ko kaga ba ya mai tanwini na ba'a muna taƙama bihi a dalilin manzon Allah wani hibbuhu kuma muna son shi kai wa na katulu kai abin ya kai ga kisawa muna kashe man ya subuhu duk wanda ya aibanta annabi aibantawa duk wanda ya aibanta annabi sallallahu alaihi wasallama to mu kashe shi muke eh wannan shine da yawa daga cikin malamai sun ka hadu akai kai duk malamai ma ijma'i inda an ka samu sabani in ya tuba za a karbi tubarsa ko ba za a karba ba al'imamu malik ya ce ba za a karbi tubarsa ba yi kutal wa in taba to wannan ke so da haka a lugar larabci aka ce asabbu shine jingina na kasu ga abu shi ake kira zagi ha duk abin da ka jingina mai na kasu ko ka illata shi to ka zage shi ba sai an ce uwanka ubanka ba wannan ba zagi ba ne a laraba ba zagi ake kiransa ba a gun larabawa a gare ko wannan alfa'anu fil nasabi ake kiransa ka soke shi a dangantakarsa sai da yana iya shiga ƙarƙashin kuma aibantawa amma zagi a ma'anar bahaushe to ba shi ne da ma'ana asabu a larabci don ka zo ka ce wanda ya ce malamai ba sa ma cewa zagi ko dai su ce wanda ya sakin harshe ko wanda ya aibanta annabi ko wanda ya muna na ladabi zagin ma ba a son ambata sallallahu alaihi wasallam na ba ta rangani to duk sanda mutum ya jingina ma manzon Allah na gasu to za a kashe shi za a kashe shi in ya ce ya tuba to za a kashe shi sai dai in ya je lahira can wannan tsakani ne da Allah ne in Allah ya ga dama ya karbe tubar in kuma ya ga dama ya azabtar da shi amma mu nan ba za a bar shi ba ina nan cikin kitabun risala ina nan cikin littattafai mun karanta kanai ba wasa ba ne duk abin da zai bayu ya kawo na kasu ga annabi ba a faɗansa kuma ba a aikata shi eh to akwai misalai da yawa in ka duba cikin kitabu shifa duka alƙadu ya kawo cewa ko da rigar annabi kai ko da maballi na riga na annabi kacce ya yi datti to hukuncin ga hukuncin kisa ko kuma kacce to in na yi wa'azi an kareta ni ai annabi ma kareta shi to hukuncin ga hukuncin kisa ba to don bi da za ka kwatanta kanka da annabi sannan baka tashi buga misali da annabi sai wajen mugu abu mutum ya yi wa'azi a kare tashi abin kwarai na to mi kawo annabi na ka gano illat ka kawo annabi wurin falala da wurin ɗaukakar al'amari ba a buga misali da manzon Allah wurin abu mai muni sau haka ba ka cewa in an karyata ni ko in an yi min kaza ko ai annabawa ma ai ha wannan ba daidai ba ne zagin annabi ne da yana nan cikin kitabu shi ba wanda ya faɗe shi kashe shi za a yi illa wasu sun ce in jahili na to sai a yi mai ladabi ba za a kyale shi ba za a yi mai ladabi saboda kar ya ƙara amma in ya san me yake faɗa kuma aka yi mai bayani ga illa abin to za a yanka shi ba a buga misali da annabi irin wayannan wurare to sai a sanar da su in jahilai ne to ni dai ban san su ba kai ka kawo abinka sai a yi musu nasiha sai a yi musu nasiha wasu ba su san abin illa ba ne shi kawai dai a fahimta ce wala Allah kila ya faɗa ne don ya yi nuni kan cewa yana da magabaci yau to in za ka buga misali kana da magabaci ga abin kwarai za ka kawo ga abin kwarai za ka kawo sannan haɗa kanka da annabi shi ma haga wani abu ne na da kai waye to baka tunanin shi annabin tare da mu'ujizoji Allah ya hada shi kai kuwa ce mu'ujiza a tare da to dan an kare ta ga sai ni yana ma yiwa laifin ka ne wa'azi abba ka iya ba ko ka ja ba daidai ba ko ka fassara ba daidai ba duka ya hatamil to shi annabi fa eh shi da ma yin tuku anil hawa to kai ko kada ce ba ka da son rai to shi yasa yana da kyau masu wa'azi a dinga yi musu kos na magana don da yawa cikin masu wa'azi ba su iya magana suna da matsaloli musamman janibin Allah ko janibin Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam da duk irin wayannan dai a yi kokari a yi musu nasiha insha Allah nan gaba duk in mun zo cikin karatun kitabu shi ba duk za ku ga wannan abubuwa wannan shi ne kurakure ne suna aukuwa gaskiya amma ba a ba a faɗi ba a faɗi ba a faɗa ba laifi ka ba da misali an karya ga annabawa ga makoma waɗanda suka karyata su amma kakka buga misali da kanka a kakka yi
masu ce ma annabi yaro lokacin da annabi na yaro a annabi bai taba zama yaro ba wannan zagin annabi ne ai yaro hausa ne ko yanzu duk wanda ya ce ma yaro ya girmama ka ko ya kaskanta ka to in ka ce ma annabi haka ka zagi annabi shi na mai shiri ne a kafaɗi nan wa na katulu min a ada'ihi man ya subu to shi yasa malamai suka ce duk wanda haga ya aibanta annabi makin annabi ne eh ba wanda zai aibanta annabi sai maki ne ko jahili to jahili ana koya mai karatu ya zo irin wajajen Mm.
bayanin da sai wani irin jirgin ya kamata ya yi irin haka yanzu kamar irin shayar wajen irin ajiya yanzu wannan sadiya wata sadiya ta shayar da shi da sauransu Yana- Irin wannan marhalar ya mutu ya kamata ya yi da dalabi wani yadda sai ka ce an shayar da shi yana da ƙananan shekaru a yi kenan ba irin kiwa gyara duk wanda bai kamata ba a jariri bai da komai Mm. amma dai yaro in ce ma kai yaro haƙi wanda zai ce eh shi ja- ja- jariri babu wani suka duk abin da ka in dai akwai suka ciki to kaka faɗe shi a gane to mutuna yake yana kare Mm?
ana yake yana kare misali nan ne kamar shi Da- annabi yana kare duk ma'ana guda ta ne, da ƙarami da yaro duk guda ce duk guda ne Mm. don ƙarami ai aga akwai me fassara ƙarami da larabci kawai ya gani annabi wallah babba na ka mutu me ya kishi karami ba babba ba to daidai ne yanzu babba ka ce mai karami yanzu kana kallon gwamna ka ce mai karami to annabi bai yi gwamnonin najeriya ba so ya gani allah ya zo maka habahu rabbuhu rabbuhu ubangijinsa habahu ya bashi kyauta bi ashtatil fada'il da falaloli daban-daban wa hasbuka ya ishe ka ma qad jaa fi suratul fatih abin da yazo cikin suratul fatih kawai ya ishe ka karanta ɗaya wannan peji na farko shi kadai ya ishe ka ya nuna maka annabi ba karami na ba hmm? sai ya ce shafana ɗibbuhu maganin annabi sallallahu alaihi sallama shafana ya warkar da mu fanajjana min hulki halaka ko ya tsamar da mu daga halaka sai ce fabil haƙi na shitaƙuhu ma na shitaƙuhu ma ɗin nan za'ida ce bi ma'ana sila ka zo fassara ba za ka fassara ta da ma'anarta ba eh fabil haƙƙi saboda gaskiya ma na shitaƙuhu muke begen manzon Allah wani hibbuhu muke son sa kai alaisa allazi ashe alaisa bai zamo ba allazi wannan da zambuhu eh laifinsa in ma yayi iz lokacin da hutta aka ce an karkare mai hmm? zunubinsa bil gufuri da gafara ashe ba shi bane ai shi ne Allah ya faɗa ko liya gafira laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wasu ma malamai sun ce ba fa da annabi ake ba fa, da al'umma ta yi ake an yi abin da ake ce mada hausa ne a tauna aya mine ne a tauna tsakuwa da aya ta ji tsoro to shi ne. ba wai da annabi ake ba shi annabi bai da lai ko tarkul aula bai da ba da shi ake ba da mu ake eh irin su ya ayyuhan nabi taqilla duk ba da shi ake ba duk da mu ake eh irin su la in asharakta la yahbatanna am- duk ba da mu da shi da mu ake ba da shi ake ba a faɗan wasu malamai saboda shi ba ya da laifi ba ba ya da laifi kawai dai an yi wannan ne don a nuna sharaf daraja ta shi annabi sallallahu alaihi wasallama su kaddarawa in ma ya yi din to an yafe sai mi to kaga wannan balala ce habahu bi ashtatil fada'il rabbu wannan maimai ne rabbuhu ubangijin sa habahu ya bashi kyauta bi ashtatil fada'ili da falaloli daban-daban wa hasbuka ya ishe ka ma qad jaa fi suratul fatih abinda yazo cikin suratul fatih ya ishe ka ya nuna maka falala ta manzon Allah eh ko da ba a karanta ma duka ayoyin alkur'ani ba to wannan kaɗai ya isa ya nuna ma annabi mai falala ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara ma annabi daraja wadaka yadda mutane ke ɗaukar annabi to ya wuce nan ya wuce nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka ba za a siffanta shi da sifofi na nakasa ba haka ba za a ba shi sifofi kuma waɗanda suka shiga uluhiyya da sauransu ba yadda ake son wanda zai ba annabi ya zan ya san shari'a yawwa ya san alkitabu wa sunna eh ba kana jahili ɗaya ka ce ka zauna za ka yi za ka yi sai ka zaki annabi ba ka sani ba Allah ya tausaya mana nan wane ma'arda mamakin waɗanda ya halakar daga kafirai to falillahi ya tabbata ga Allah hakanan mawada mamakin adadin waɗanda ya fanso daga cikin musulmai waɗanda kafirai suka kama shi ma walillahi to ya tabbata ga Allah
malam sai can bisa ga wancan maganan na'am zagi din Mm.
da mu muke fasara shi akwai Mm.
hadisai da dama da ake ga magana kamar hadisin can da annabi ce wala ta suban da ahadu Mm.
ya irin kamar mu duk muna fasara akan zagi Mm.
yanzu kamar irin wannan wani irin bayani a gare mu ta yin da tunda mu nan ko aka ce zagi Mm.
kamar za mu tabbatar kamar irin wanda ake mutum shege ko waye waye waye Mm.
shi muka dauka zagi Mm. wannan suka ne ga nasaba ba a ce yanzu kamar in kamar yadda na sabbin ya za mu yi karka aibanta kowa ko karku aibanta kowa Mm. lafazin asabu a lugar larabci ma'ana gare mai faɗi Eh, kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya yi bayani cikin ah, sarimul maslul ala shatimin rasul ce in an ce zagi a harshen larabci shine jingina tawaya ko na kasu ga abu Mm? yawwa to ka zage mutum eh an gane wannan ko yawwa saboda haka ko ce mutum kai ya ce mai wawa ko gajere duk ka zage shi don aibanta ne na aibanta ne Eh, da kuma irin masu yin mutuncin mutum ana aibanta shi haka ta yin mutuncinsa eh.
kuma ana da kasa darajarsa shi ma duk dai haka kai duk guda ne inda za a yi yana da kima a je can ana ɗan a yawan nan yawwa zubar da mutunci duk duk yana ciki to wannan shi kuma ya fi zagi nauyin zunubi eh zubar da mutuncin mutum to ya fi zagi illa ƙwarai kuwa don shi akwai ƙari akan bayan akwai zagin sannan akwai kuma ƙoƙarin ah, zuban mai da mutunci da kima a wurin mutane aga masu ganin yana da mutunci ko yana da kima sai su waye gari suna kallo ne saɓanin wannan to shi ne a san mutane sai a hankali Mm. shi larabci faɗi gare shi Mm. shi yasa babu babu harshen da ake iya fassara larabci da shi babu sai dai a ɗan yi bayani yadda za a gane sai dai da larabcin to larabci amma in dai a fassara larabci ne da hausa ko da turanci ko da wani yare a, ba zai yi ba saboda yana da faɗi sosai yana da faɗi sosai da wasu abubuwa za a ga wasu ya an zo sai dai a baka misali Eh? sai dai a baka misali sai da shi to to sai na hau ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته